إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله فأوصيكم ونفسي بتقوى الله الملك العلام املؤوا بها الليالي والأيام عل الله أن يكتب لي ولكم حسن المنقلب والمقام عباد الله إنه لهدي بنا في هذا العصر الذي طغت فيه الماديات وزادت فيه الملهيات والمغريات وعضعت فيه الصناعات أن نذكر أنفسنا ببديء صنع رب البريات وأن نتأمل آثار عظمته في الأرض والسماوات مع ما قام في ذاته سبحانه من العلو وفي أسمائه وصفاته من الجلال والجمال والسمو يقول الله تبارك وتعالى سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ويقول سبحانه هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ويقول عز من قائل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ويقول سبحانه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون إخوة الإيمان من أراد أن يتعرف على عظمة الله في ذاته فليتأمل في عظيم أسمائه وجليل صفاته فمن عظيم أوصافه علمه الواسع الذي أحاط بالموجودات في بره وبحره وسمائه فلا يخفى عليه شيء من أمرهم يقول, جل يقول الحق سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين bayan gabatar da yabo da godiya marasa iyaka ga mahalicinmu ubangijinmu wanda ya kage mu subhanahu wa ta'ala da kuma salaci marar iyaka ga shugaban halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bayan haka ya ‘yan uwa musulmi ina jan hankali na kafin ku cewa mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu kiyaye dokokinsa tsoron Allah nan mu tuka shi a cikin zukatanmu ma'ana mu cika zukatanmu da tsoron Allah a cikin dare da yini ko Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta mana ma'ana ya sabbaba mana abin da zai jawo mu zama muna cikin masu samun kyakkyawar majuya da kuma kyakkyawar matsaya gobe kiyama ya ku bayin Allah a wannan zamani da muke ciki wanda aka lullube shi da abubuwan duniya da kawa da ado da neman duniya da fitintunu akan abin da ya shafi wannan duniya kuma kayan wargi da ɗauke mana hankali suka yawaita aka ƙirƙiri abubuwa da yawa masu amfani a gare mu a rayuwa to a irin wannan hali babu lokacin da ya fi cancanta mu tunasar da kanmu irin kyakkyawa da kuma miƙaƙƙiya da kuma gangariyar tsari na halittar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi a wannan duniya wannan zai taimaka mana wajen shigar mana a zukatanmu sani da kuma jin girman Allah subhanahu wa ta'ala wanda da yawa daga cikinmu wannan abun akwai kamfarsa a cikin zukatanmu muna buƙatar a wannan zamani a faɗakar da mu akan mu san girman Allah Allah ɗin nan da ya halicce mu mu san girmansa mu san matsayinsa zuciyarmu ta cika da tsoronsa da firgita da razani akan matsayi da kuma jalalarsa da yake da ita ta shiga zukatanmu ta cika yayin da wasu suke kaɗe hankulanmu daga abin da zai kusantar da mu zuwa gare shi to ya fi cancanta mu mai da hankali mu san waɗannan al'amura kuma sannan mu lura da tasirin girman Allah a cikin halittarsa mu lura da halittar Allah ta haka za mu gane girman Allah mu ga abin da ke tare da shi subhanahu wa ta'ala a zatinsa na uluwi da ɗaukaka ɗaukaka ta zati cewa Allah ya fi kowa ɗaukaka kuma sama yake da kowa in an ce Allah yana sama yana sama da zatinsa shi ya fi kowa sanin yadda yake ya fi kowa sanin yadda zai ambaci kalmar da za ta siffanta zatinsa babu wanda yake ci masa gyara shi ya faɗa a cikin alƙur'ani imani da wannan shine gaskata Allah gaskata manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sannan kuma mu ji girman siffofin Allah na ɗaukaka na kamala na girma da yake da shi Allah maɗaukaki yana ba mu labari a cikin alƙur'ani a suratul hadidi daga aya ta farko zuwa ta uku sabbaha lillahi ma fi samawati wal ardh duk abin da ke cikin sammai da ƙasa sun yi tasbihi in an ce tasbihi faɗin subhanallah ma'ana faɗin wannan kalma na nesanta wani aibi daga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ma'anan tasbihi ta'alallah wa taqaddas wa ta'azam an jami'in naqa'is Allah ya yi sama ya fi ƙarfin kuma yana nesa da a danganta masa wani abu na kaskanci da aibi wa huwa al-azizul hakim Allah kuma shine mabuwayi gagara ba dau ya fi ƙarfin kowa kuma shine alhakim shine gwani ba a cin gyaransa a zancensa ba a cin gyaransa a halittarsa ba a cin gyaransa saboda shine gwani duk abin da ya yi daidai ne duk inda ya sa abu haka yake in a matsayin ɗan adam ne ya baiwa wani matsayi kamar annabinmu muhammad sallallahu alaihi wasallam to haka yake babu wanda ya kai manzan allah sallallahu alaihi wasallama daraja a wurin allah subhanahu wa ta'ala in girmama wani wuri ne ya faɗa haka abin yake girmama kansa kuma wanda yake shine sama da komai babu abin da yake kusa da shi la annabawa la mala'iku babu abin da yake kusa da Allah Allah daban manzannin Allah subhanahu wa ta'ala dukkaninsu bayin Allah ne ba daidai suke da Allah ba Allah maɗaukaki sannan ya ce lahu mulku samawati wal ard mulki da iko da ƙasaita da mallaka na dukkan abin da ke cikin sammai da ƙasa to na Allah ne yuhyi wa yumit shi ke rayar da abin da ya ga dama shi ke karɓar ran da ya ga dama wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne akan komai karka cire komai duk abin da ka sani da abin da baka sani ba wanda mafi yawa ma dama baka san shi din ba ya kai dan adam wanda iliminka takaitacce ne Allah ya ce huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu Allah shine na farko babu wani abu gaban sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana wannan yake cewa antal awwalu falaysa qablaka shay wa antal akhiru falaysa ba'daka shay وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana waɗannan sunaye guda hudu Allah shine na farko babu abin da ya riga Allah kana Allah wa lam yakun shay'un qablahu kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Imran ibn Husayn Allah yana nan a lokacin da ba kowa gabaninsa sa an yi lokacin da babu mu babu labarinmu ba komai mu ɗin ma labarin namu na me za mu zama yaya za mu rayu Allah ya rubuta shi a lau'il mahfud shekara dubu hamsin kafin ya halicci sammai da ƙasa da ya halicci sammai da ƙasa kuma ba mu wato ‘ya'yan adam ko annabi adam ba shi aka fara halitta ba sai da aka yi mala'iku suka dade suna bauta wa Allah dubban shekaru miliyoyin shekaru aljanu sannan Allah ya zo halitti dan adam ya halitti annabi adam mutum na farko ya halitta masa matarsa daga jikinsa shi aka halicce shi ba uwa ba uba ita kuma aka halicce ta daga jikin mijinta babu uba babu uwa Allah madaukaki ya gaya mana shine kuma al-akhir shi ne ƙarshe laisa ba da hushai babu wani abu bayan Allah Allah zai halaka kowa kullu shay'in halikun illa wajha kowa zai zo ya ƙare duk wanda yake da numfashi yanzu rana za ta zo da zai faɗi babu shi ko an sashi a kabari ko kura ce ko wata dabba ta cinye shi ko a ruwa ya mutu ko ina ya mutu zai zo a rasa shi wata rana kuma Allah ya tashe shi ya masa hisabi Allah kuma shine al-zahir shine mabayyani madaukaki in an ce al-zahir ana nan ana magana fawqiyya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce falaysa fawqaka shay babu wani abu a saman Allah yaya saman sa take ba mu sani ba ba ma kutsawa ciki da hankalinmu kuma ba ma ƙaryata abin da Qur'ani ya ambata sannan kuma wa huwa al-batin duk wani abu Allah ya fi ka kusa da shi shine ma'anan batsi falaisa dunaka shay Allah shine al-batsi wa huwa bi kulli shay'in alim Allah yana sane da komai da abin da ke cikin zuciyata da abin da ke cikin zuciyarka da abin da ke cikin zukatan kowa da kowa Allah yana sane da shi ba a boye masa komai ba a ɓoye masa niyya ya san munafikai ya san masu ikhlasi ya san mutanen kirki ya san mutanen banza ya san masu san alheri ya san waɗanda suke san sharri a wata ayar kuma Allah maɗaukaki ya ce haza khalqullah wannan abin da kuke gani shine halittar Allah fa'aruni ma za khalaqa allazina min duni ku nuna mun abin da waɗanda ba Allah ba suka halitta duk wanda za a rako da shi a matso da shi kusa da Allah ana cewa wane kaza da kaza da girmansa ko mala'ika ko aljani ko a ɗan adam bai halicci abin da Allah ya halitta ba duk duniya babu wanda ya taɓa cewa shi ya halicci wani abu in ba Allah ba da Allah ba babu wanda ya taɓa cewa abu kaza ba Allah ba shine ya sai dai a ce kawai ba a yadda ba kamar yadda atheists da agnostics suke yi waɗanda ba su yarda da Allah ba ko waɗanda ba su ma san me suke yi ba su ne agnostics Allah tsare mu Allah ya ce bali zalimuna fi dalalin mubi azzalimai suna cikin bata mabayyane sai kuma Allah a wata ayar ya ce wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah Allah shine wanda a sama shine abun bauta a ƙasa ma shine abun bauta wannan ayar ita ce fassarar ayar suratul an'am wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard Allah shine Allah wanda ke sama da ƙasa wannan ayar ita take fassara wancan ma'anar shine wanda ke sama da ƙasa shine abun bauta a sama shine abun bauta a ƙasa ba ana nufin Allah yana ƙasa da zatinsa kuma yana sama da zatinsa ba da zatinsa ya gaya mana a wuraren da babu kokonto cewa Allah yana sama ya yake a sama kamar da manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa Allah ma ya faɗa a Qur'ani ba mu sanya yake ba ba a cewa yana zaune ba a cewa yana kwance babu ruwan mu ilimin bai isa ya kai wannan wurin ba kamar da malam mai risala ya faɗa a cikin wato risalarsa a muqaddima Allah subhanahu wata'ala magana a kansa ta fi ƙarfin asa al'amarin wasa a cikinta Allah shi ne Allah Allah shi ne abun bauta ya fi ƙarfin kowa ya fi kowa girma ya fi kowa makana da kuma daraja Allah subhanahu wa ta'ala a wata ayar yana cewa bayan wannan wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun wa huwa al-hakimul alim shine gwani kuma mai ilimi sai yace wa tabarakal ladhi lahu mulku samawati wal ard albarkatun Allah sun yawaita wanda shi ne yake da mulkin sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu wa inda hu ilmu sa'ati sanin sa'a tashin alkiyama a wurinsa yake shi kadai babu wanda ya san yaushe za a tashi manzon Allah sallallahu alaihi da ya fi kowa daraja an tambaye shi yaushe ne tashin alkiyama yace bai sani ba da wanda ya tambayar da wanda aka tambaya babu wanda ya fi kowa sanin haka Allah ya ‘yan uwa musulmi a wata aya Allah maɗaukaki yana gaya mana dangane da kafirai yana cewa wa ma ƙadarullah haƙa ƙadrihi me ake nufi da wannan aya wa ma ƙadarullah haƙa ƙadrihi ba su girmama Allah haƙiƙanin girmamawa ba shi ne ma'anan ba su ba shi alƙadarin da ya dace da shi ba sai ya kwatanta mana wani abu Allah kenan ya ce wal'argu jami'an ita ƙasa baki ɗayanta wannan ƙasar da muke rayuwa a kai muke fada a kan fili muke fada a kan 50 by 50 100 by 100 fili dai wannan fili da za ka gina gida ka kwanta kai bacci kai kashi kai fitsari ka mutu a ciki a sa ka a makara a fito da kai daga ciki mai ta faɗa akan wannan to duk duniyar baki ɗayanta Allah ya ce ƙabbatuhu yawmal qiyamati tana cikin damƙarsa gobe ƙiyama ma'ana bata wuce yadda za ka ɗauki wani curi na ƙasa ko na wani abu da za ka damƙe a hannunka ba Allah ba a misalta shi da komai ƙasan nan da muke rayuwa a kanta ba ta wuce Allah ya mata haka ba sannan ya ce wasu sammai kuma da faɗinsu da girmansu gaba ɗaya matsuyatun biyaminihi a tattare suke a naɗe a daman Allah yaya lamarin damansa take ba mu sani ba amma gashi ya faɗa mana a cikin alkur'ani ba a shigar da hankali a ciki gaskatawa ake a miƙa ba komai muka sani ba kamar da wani malami ke cewa a cikin ilimin Allah akwai abin da ya fi ƙarfin ka kutsa kanka cikinsa ƙwaƙwalwarka ma ba za ta ɗauka ba ga ka kai ya kai ɗan adam wani abu a jikinka ba ka taɓa ganinsa ba tun da Allah ya halicce ka amma yana nan a jikinka ka tabbata akwai shi ruhinka yana jikinka ba ka taɓa sanin inda yake ba wa yas'alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi sai sai me wa ma utitum min al-ilmi illa qalila suna tambayar ka wai ina ruhi ne har yau scientists ba su kai su gano ina ruhi yake a jikin mutum ba a ban a wani bangare a kanka yake a wuya yake inda ake yankawa a ciki a zuciya a huhu a ina yake a jijiyoyi a cikin jini babu wanda ya sani har yau din nan kuma Allah ya bar mu a haka dan mu san haka sai cika ayar da cewa wa ma utitum min al-ilmi illa qalila ba abin da aka ba ku na ilimi sai kaɗan to wannan duka yana jan mu san girman Allah hanyoyin sanin girman Allah suna da yawa daga ciki akwai iliminsa ilimin Allah sama yake da na kowa shi ya san komai mu ne ba mu san komai ba sai iya abin da ya gaya mana Allah ya ba mu misali da wannan wa inda hu mafatihul ghaibi mabuɗan sanin gaibi a wurinsa suke kuma ya nassi la ya alamuha illa huwa babu wanda ya san su in ba shi ba wa ya alamu ma fil barri wal bahar ya san abin da ke cikin sarari da teku sararin ƙasa da muke takawa duk abin da ke ciki Allah ya sani da abin da ke fauq wa ma ta'tal ard duk Allah ya san shi ya san adadin ɗan adam ya san adadin aljanu mala'iku ya san adadin kiyashi da ke yawo a kowane gida ya san adadin komai ba sai an baka misalin sunan kaza da kaza da kaza ba duk abin da ka sani haka nan ma fil bahar abin da ke cikin teku a cikin ruwa Allah ya halicci abubuwa da yawa wasu ko sunayensu ba mu sani ba halitta iri iri to dukkaninsu da sanin Allah kuma dukkaninsu suna ci suna sha da izinin Allah sannan ya ce subhanahu wa ta'ala wa ma tasqutu min waraqati babu wani ganye da zai balle daga jikin reshen bishiya ya faɗi ƙasa illa ya alamuha sai face Allah ya sani a kowane gari a kowace ƙasa wa yake da irin wannan ilimin wala habbatin ko wata ƙwaya fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin waye a cikin ku da yaje gona shuka geransa ya tsaya ya lissafa ƙwaya nawa ya sa a wannan ramin ƙwaya nawa ya sa a wannan ramin gashi a hannunka zaka iya tsayawa ka kirga amma baka da lokacin da zaka kirga kuma in ya tashi fitowa guda nawa yake fitowa Allah ne kawai ya sani to babu wani abu da ke cikin kwaya a cikin ƙasa wala ratbin abin da yake ɗanye wala yabisin ko busasshe illa fi kitabin mubin to wannan ɗin ma yana cikin lau'il mahfuz ganyen bishiyar ƙofar gidanka ban ce bishiyoyin ba kwaya ɗaya kawai a ƙofar gidanka ganye nawa ne yake faɗowa a kullum wallahi baka sani ba kuma in ka tsaya kace za ka sani za a ɗauke ka mahaukaci kuma ya fi ƙarfin ka sani ba za ka iya ba to amma Allah ya sani ba wai sanin kawai ba a sai da ya rubuta a lauhil mahfuz shekara dubu hamsin kafin ya halicci sammai da ƙasa da aka halicci sammai da ƙasan aka zubo ruwa sannan kuma aka sa ƙasa aka haɗa ta da duwatsu da muke gani suka riƙe ta sannan kuma aka dasa bishiyoyi sannan bishiyoyin suke irin wannan rayuwar duk Allah ya riga ya san su tun kafin wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen ya bayyana mana girman Allah subhanahu wata'ala yana cewa udhina li an bani izini Allahu akbar wa yake wannan magana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fiyayyen halitta da ya fi kowa daraja duk a ɗan adam babu wanda ya kai shi ilimi babu wata halitta da ta kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daraja da sani duk abin da yake yana da alaka da Allah to manzan Allah ya fi kowa saninsa babu wani malami duk iliminsa da ya san irin ilimin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ilimin da Allah ya gaya masa yake sani abin da Allah bai gaya masa ba to yana nan a bai san shi ba to shine yake cewa a hadisi ingantacce udhina li an bani izini an uhaddita in ba da labari an malakin dangane da mala'ika guda ɗaya min mala'ikatillah daga mala'ikun Allah min hamalatil arshi maɗaukaka al'arshi waɗanda suke riƙe da al'arshi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna ma baina shahmati udunihi shahmati udunihi ila atiqihi tsakanin naman kunnansa da yake rito wannan na ƙasa da kuma kafaɗarsa kowa dai ya san wannan kunne akwai fata ta can ƙasa wadda take rito wadda ba ƙashi a cikinta nan mai taushi ita ce ake ce mata shahmatul uzun to tsakaninta da kafaɗarsa nan shi mala'ikan tafiyar shekara 700 ce in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to in ka kalli wanda irin wannan gurin a halittar jikinsa haka Allah ya yi shi kuma wannan guda ɗaya ne daga cikin mala'iku ina ga sauran mala'iku kuma sannan sai ka duba wanda ya halicce su kuma ya yake karka kai hankalinka wannan wuri bai gaya maka ya yake ba to karka kutsa Allah subhanahu wa ta'ala أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء من زن الله صلى الله عليه وسلم ينا شوى هر ينزو أو أني حديث شوى ملائكو na Allah subhanahu wa ta'ala babu wani maubi'i wani bigire guda ɗaya inda za ka iya sa yatsu guda hudu a sama sai face mala'iku suna sujada wani yana ruku'u aikin su kenan gaba ɗaya su bauta masa mu kuma an kawo mu duniya nan ƙasa don mu bauta wa Allah su ba sa saɓan Allah sun fi mu yawa sun fi mu girman jiki sun fi mu ƙarfi kullum ba sa saɓa wa Allah amma mu an samu a ƙasa don a jarraba mu kafin wani lokaci da za a zo a yi mana hisabi amma mu ne shugabanni abu tsarewa mu ne shugabanni a karkacewa mu ne shugabanni ba su bankara addinin sai yadda muka ga dama mu yi shi ba za mu yi yadda Allah yake so ba a'a sai yadda mu ranmu yake so ya bayin Allah mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokinsa mu sani lokaci zai zo da za mu bar wannan duniya da muke faɗa a kanta za mu koma gaban ubangijinmu kuma babu abin da zai tserar da mu bayan ayyukan da zami a matsayin sababi to sai rahamar Allah rahamar Allah ita kadai za ta cece mu kame da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayar ya tabbatar mana da haka ku duba ku ga annabi irin annabi Musa alaihi salatu wassalam babba daga cikin ulul azmi ya roƙi Allah ya Allah nuna mun kai in ganka me Allah ya ce masa yace lan tarani ba za ka gani ba za ka gani ba a duniyan nan ba a ganin Allah annabi Musa jikinsa in ji manzon Allah ba zai iya ɗaukar ganin zatin Allah ba shi yasa Allah ya nuna masa wani dutse ya ce ka kalle shi in ya tsaya inda yake to za ka iya gani na ibnu Abbas haka nan ɗaliban ibnu Abbas su ikrima sa'id ibn jubair kamar da al'imamu tsabari ya ruwaito a cikin tafsirinsa duk an ruwaito daga gare su suna cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe hasken zatinsa gwargwadon ɗan ƙuri amma ya ruguza wannan dutse annabi musa ya faɗi ya suma wannan duka don me mu ga girman waye Allah ‘ya'yan uwa musulmi Allah ba abin wasa ba ne au Allah wajibi a kaɗaita shi da bauta Allah wajibi a ji tsoronsa Allah wajibi ka yadda ya fi ka sani Allah shi ake bi ba shi zai bi ka ba a wannan zamanin da muke ciki na bankara abubuwa kowa abin da ya ga dama yake aikatawa ba haka Allah yake so ba mu dawo kan hanya ya jama'a mu bi Allah Allah zai kintsa mana al'amuranmu makon da ya gabata mun yi magana akan istighfari a tuba ga Allah a koma zuwa gare shi wannan shine babban sababin da Allah subhanahu wata'ala zai wato a tserar da mu daga halin da muke ciki wahalhalun rayuwa tashin hankali fitintunu da sauran abubuwa ya Allah muna roƙonka kai mana rahama ka tsare mu daga aukawa cikin fitintunu maganganu akan wannan maudu'i suna da yawa amma lura da lokaci dole mu tsaya sanin girman Allah wajibi ne akan musulmi mutum ya tsaya kuma babu hanyar da zaka san girman Allah irin ka karanta alqur'ani ka karanta alqur'ani ya bawan Allah kada ka bari a raba ka da alqur'ani ka karanta kuma hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam amma bisa hasken ilimi na malamai da suka san ya ake fassara alkur'ani ya ake fassara hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya Allah muna roƙonka ka yassare mana al'amuranmu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا ألمنا رقوانك كتك زكاتم دفني دكما جن جرمانك Allah ka cika mana zukata da tsoronka Allah ka cika mana zukata da san manzanka sallallahu alaihi wasallam da biyayya gare shi Allah ka cika mana zukatanmu da san wannan addini da tsayawa da masa hidima Allah ka nesanta mu daga dukkan fitintunu Allah ka nesanta mu daga dukkan fitintunu Allah ka nesanta mu daga dukkan fitintunu Allah ka zaunar da mu lafiya wannan ƙasa ta mu Allah ka tabbatar da ita akan digadigai na alheri da zaman lafiya da kyautatuwar halin al'umma da kuma kyautatuwar tattalin arzikinsu ya Allah ka taimaki shugabanninmu Allah ka ɗora su akan hanya Allah ka ɗora su akan hanya ka tabbatar da su akan hanya hanya madaidaiciya Allah ka sanya musu tausayi Allah ka taimake su su ɗauki dukkan matakin da cikin ikon da ka ba su na ɗan adamtaka abinda zai sauƙaƙa wa al'umma abin da suke ciki ya Allah duk wanda ke cikin wahala Allah ka sauƙaƙe masa duk wanda ke cikin kunci Allah ka ɗauke masa wannan kunci duk wanda ke cikin talauci mummuna da rashin halin da rashin abin da za a ci Allah ka arzuta shi Allah ka arzuta mu da halal ba da haram ba dukkan abin da yake damu mu da tashin hankali Allah ka yi mana maganinsa abin da yake nema ya tashi na fitintunu tsakaninmu da ƙasashen makota ya Allah muna roƙonka Allah ka hana wannan lamari Allah ka ba mu natsuwa da kwanciyar hankali dukkan abin tashin hankali Allah ka yi mana maganinsa Allah ka kintsa mana samarinmu ka ɗora su akan tafarki Allah ka shiryar da su kada ka lalata su masu karatu a cikinsu Allah ka ba su ikon cin nasara a karatunsu ka sa kuma ya zama mai amfani ne ga al'umma ya Allah ka hana su zinace-zinace ka hana su luwatsi da sace-sace da shaye-shaye Allah ka haɗa kanmu da mu da shugabanmu wajen shugabanninmu wajen biyayya gare su da kuma zaman lafiya wa akhiru da awana anil hamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum